أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ايوا مسلمي muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya ba mu ikon gabatar da wannan farali na asuba a cikin jami da fata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan da ke ciki kuma Allah subhanahu wata'ala ya karfafe mu akai kuma ya inganta mana ya gyara mana tarbiyar ayyanmu tarbiyyar ta addinin musulunci a yau muna ɗaya ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1446 wanda ya daidai da kuma ɗaya ga watan uku na shekara 2025 miladiya ‘yan uwa barkanmu da sabon wata barkanmu da wata mai albarka barka da lale da wannan wata hadisi ya tabbata daga imamu ahmad da nisa'i sun fitar hadisi daga abu huraira allah ya ƙara masa yarda abu huraira ke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان يقول جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين وفيه ليلة خير من ألف شهر من هرم خيرها فقد هرم hadisi daga abu huraira ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi wa ba'a sahabbansa albishir bishara maraba da lale da wannan wata mai albarka manzo Allah yana cewa ja'akum shahr ramadan yan uwa ga watan ramadan ya zo ga ramadan inda ake fada ya zo shaharun mubarakun wata ne mai albarka manzo Allah yake ma sahabbai wannan bishara wata ne mai albarka ‘yan uwa, kataballahu alaikum siyamahu, na farko dai Allah subhanahu wataala ya farlanta mana azumtar wannan wata, wajibi ne duk wanda Allah subhanahu wataala ya kaddara yana raye, yana lafiya, to ya azumci wannan watan Ramadan. Ya ce, Fihi tuftahu abuwa janna, daga yau in nan hukofofin aljanna an buɗe su. a cikin watan ramadan ne ake bude kofofin aljanna yau kofofin aljanna a buɗe suke wa tugallu fihi abwab jahim kofofin wuta a yau an rufe su ba a buƙatar wani matsiyaci ya je shiga ciki saboda haka kowa buƙatar shi ake samu aljanna wa tagullu fihi shayaɗin domin dan mu samu aljannar Allah subhanahu wataala kamna da yake nuna mana ce to shedanin ma da zassa ayi aikin an daure su saboda haka daga yau an ɗaure shaidanu an buɗe ƙofofin aljanna an rufe ƙofofin wuta bayan haka manzo Allah ce wa fihi lailatun khairun min alfi shahr ku sani ku ji ya ku al'umma a wannan wata na yau da ya kama a cikin sa akwai wani dare guda ɗaya kwal khairun min alfi shahar ibada guda ɗaya da zaka yi Allah ya karba a cikinsa kafin ka samu lada kwatamcin na wannan dare sai ka yi wata ɗaya ɗaya har wata dubu kana irin wannan ibada tukun ka samu lada a yau in sallar nafila kai a cikin wannan dare Allah ya karɓe ta ladan da Allah zai baka in kana so ka samu irin wannan ladan sai ka yi wata dubu kana irin wannan sallar idan ramadan ya fice in sadaka kai a wannan dare in Allah ya karba in ramadan ne ya huce wannan daren ya fice sai kai wata dubu kana irin wannan sadaka kafin ka samu ladan wannan dare in zumunci kai a wannan dare idan Allah ya karba ya baka ladan sai kai wata dubu kana irin wannan zumunci kafin ka samu wannan ladan in wa yanzu wannan abun wasa ne ya kamata mu yi sakaki da wannan damar to dama ce Allah subhanahu wataala ya babu saboda haka yi manzon Allah ta yi manuhurima khairaha duk wanda aka haramta su mana duk wanda ya ma kansa keta duk wanda ya ma kansa asara duk wanda ya sakaki bai yi ba faqad hurima to wallahi wannan shine dan asara shine tabatsi babu wata dama babu wani abu da yafi manzon Allah ne ke tare sabe ke musu wannan bishara shi yasa ya malamai suka ce kun ga wannan hadisi shine asalin tahani'a ma'ana maraba da lale mu ma junanmu barka da zuwan wannan wata mai albarka mu ma junanmu barka da samun ramadan ya tardo muna raye a wata ruwaya wani hadisi daban manzon Allah kita law ya'lamu an-nasu ma fi ramadan latamannat ummati an yakuna ramadan sana kullu yace wallahi manzon Allah kita al-ummata wallahi da kun san matsayin ramadan kun san falalar ramadan wallahi da kowa bai san ko kaɗan ya ce da kun yi fatar ya ce kai dukkan shekarar gabaki da ta kasance ramadan ce saboda haka a shekunga wannan wata ne da yake amma mummunai barka da buɗe ƙofofin aljanna da rufe ƙofofin wuta amma masu zunubi masu saɓon allah bayani cewa ku jefar ku watsar kadda a ramadan allah a wannan wata na ramadan ya kasance baka bar sata ba baka bar ƙarya ba baka bar zina ba baka bar shan taba ba baka bar shan ƙwaya ba baka bar gulma ba baka bar wa'iyazubullah a wannan wata ne kamata amma masu hankali bishara cewa lokaci ya zo dama ta samu da yawa sun yi fatar haka a jiya ma akwai wani bawan Allah yana fatar gurin ya tardo shi amma shi sai Allah ya ɗauki ransa a yau in nan wani yana fata to a gama ramadan da shi a yau in kuma Allah zai karɓi ransa a gobe wani yana fata a haka ba to kai Allah ya baka dama ke Allah ya baki dama dan uwa saboda haka za mu yi sakaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a yake yi cewa Allah subhanahu wataala ya isar da shi ramadan dama ce ta kai wa shedan kayan tsaye dama ce aka baka don ka rama abin da ya maka ya hana ka sakaki sakat ya sa ka sabon Allah ya sa kaza to ga dama da zaka samu duk ka sanar da waɗannan kurakure ka tura masa bakin cikin sa ga inda Allah yana ne maka zai yafe maka gabaki daya kuma ba tare da kyautata niyya annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga watan rajab suke maraba da lale da watan ramadan idan rajab ya kama yana cewa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan Allah kai mana albarka a cikin watan Rajab kai mana albarka a cikin watan Sha'ban wa ballighna Ramadan Allah ka isar da mu watan Ramadan to ga watan yazo magabata salaf bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wata shida suke suna addu'a Allah subhanahu wataala ya isar da su Ramadan su zo Ramadan din su samu duk su sarar da dukkan wani kurakure su samu su yi ibada su samu su kwashi albarka da rahama da gafara dan uwa ɗan uwa dama ce Allah ya bamu baka sani ba daga wannan Ramadan in mun karasa shi ka kai na badin addu'a wata shidda kuma suke addu'a Allah ya karba musu saboda haka musulmai sun kasance idan ya zo wannan watan ga addu'a suke cewa Allahumma qad azallana shahr ramadan wahada fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna siyamahu wa qiyamahu warzuqna fihi al-jidd wal ijtihad wal quwwata wan nashad wa a'izna fihi min al-fitan wannan ita ce addu'a duk musulmin da ya samu watan Ramadan ya iso yana raye ga abin da ake take da manar Allahumma qad azallana shahr Ramadan wa hadar ya Allah ga watan Ramadan fa ya zo ya lullube mu an ana sauran kaza sauran kaza to yau gashi ya zo fasallim hulana Allah ka sallama mu ga Ramadan fasallim hulana Allah ka sallama mu ga Ramadan wa sallimna lahu Allah mu ma sallamo mana shi ba mu dama ya Allah mu roki Allah Allah ka ba mu damar aiwatar da ayyuka na alheri ya Allah kada ka ba mu damar kasala Allah ka hudda kasala ta tattare da mu ya Allah ka ƙarfafa mu warzuqna siyamahu wa qiyamahu Allah ka arzuta mu azumtar wannan Ramadan Allah ka arzuta mu da yin tsayuwar dare sallolin dare na fulfuli a cikin wannan watan Ramadan warzuqna fihi al-shidda wal ijtihad ya Allah ga Ramadan ya zo Allah ka arzuta mu da kokari himma Allah ka babu himma da kokari ka kore kasala tare da mu walƙuwa Allah ka ba mu ƙarfi da nishaɗi na aiwatar da dukkan abin da kake so na aiwatar da dukkan ibadodi a cikin wannan watan ramadan wa aizna fihi min alfitan ya Allah ka kare mu da dukkan wasu fitattunu wannan ita ce addu'a da ya kamata mu yi ta yi Allahumma qad zan sake maimaita ta Allahumma qad azallana shahr ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu وارزقنا صيامه وقيامه وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط وعزنا فيه من الفتن saboda ka ‘yan uwa ramadan gona ce ta bayin Allah subhanahu wa ta'ala na ƙwarai ma'ana domin su tsarkaka su tsarkake zukatansu daga dukkan wata ɓarna su tsarkaka daga dukkan wani fasadi aka da dukkan wani abu da suka aikata mara kyau to ga dama ta zo saboda haka mu bayar da haƙoƙin da suka dace na maganganu da na aiki saboda haka mu nemi guzurin gobe kiyama ba shakka la tabbas sai mun tafi domin ku sani wa duk wanda ya shuka bai bata ruwa fa ranar girbi ba za ka zo ka girba fa sai dai nadama saboda haka ga dama 'yan uwa duk mutumin da ya sakaki bai ribanci wannan wata ba to saboda haka sai wani wata dan wa wannan wata ne Allah ya lulluba shi ya limka masa duk mutumin da bai kusanci ubangijinsa ba a cikin wannan wata dan uwa yar uwa sai a wani wata muna ƙara maimaita da yawa mutane sun gurin su taho wannan wata su samu wannan wata amma Allah subhanahu wataala bai kaddara ba kuma ba wai su suka yi shawara ba ko ba tambaya ba suka yi ba a yanda ba su tambaya ba haka aka tafi da su to mu ma ba haka saboda haka da yawa wanda suke fatan wannan yini ya tabbata amma babu su da yawa mutumin da yake fatan ya je gobe amma bai je ba saboda haka yan uwa musulmi dama ce Allah subhanahu wata'ala ya bamu watan Ramadan yana da lalubba wanda ya kamata gababuwanmu na zahiri su kula su kiyaye na farko mu shiga wannan ramadan da tuba na gaskiya taubatan sadiqa taubatan nasuha tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala mu yafe wa junanmu mu gafarta wa junanmu kada mutum ya shiga ramadan da haushin wani ko bakin cikin wani ko damuwar wani a wata ne da Allah subhanahu wataala yake so mu shiga safiyan salim alim mu nemi rahamar Allah subhanahu wa ta'ala miniyar azumtar wannan ramadan insha Allah tun daga farkonsa har ƙarshensa mi ta ƙoƙarin niyyar cewa insha Allah za mu shiga da cikin bayan Allah wanda a ƙarshen ramadan Allah subhanahu wa ta'ala zai ce an gafarta musu gaba gida wajibi ne akan kowane mai azumi ya nisanci ƙarya giba cin naman mutane gulma rada annamimanci zage-zage fasikanci mu kame harsunanmu daga dukkan abin da yake marasa kyau mu sani azumi ba zai samu ladan azumi ba ba zai samu ɗanɗano ba ba zai cika ba sai idan mun cika al'amura guda shidda na farko gaddil basar wa kaffuhu an ittisa'i fi nazar ila kullu ma yazum wa yakra mu rintse gana ganin mu saboda haka ba wai komi ba ka sani ba ba duk komi ne ba za ka idan ka zai kai akai wannan salula sai mita ka tsantsan da ita ita ma ya kamata a sa ta hutu a sa ta kwanje leke-leke a aji ba komi ake leƙa ba saboda haka sai mun kame ganinmu ido ma gani sai ya yi azumi na biyu haifuzin lisan harshenmu sai mun kame shi sai ya yi azumi ba dukkan abin da ka ga dama ba za ka faɗa a cikin watan ramadan ba duka kalma za ka furta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innama sawmul junna fa iza kana ahadukum sa'iman fala yarfus wala yajhal وإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku sani azumi garkuwa ne kariya ne daga jahannama kariya ne daga wuta saboda haka idza kana ahadukum sa'ima idan aka wayi gari ɗayan ku yana azumi fala yarfus babu batsa babu faɗin maganganu marasa kyau wala yajhal saboda haka ba mutum baya zage zage baya gulma baya ƙarya baya annamimanci baya izgilanci wa inni mur'u shata mabukai manzo Allah ce idan ma wani ya zage ka auqata da ko ya neme ka fada ko ya neme ka fitina fal yaqul inni sa'im kace azumi kake saboda haka kai bawan Allah ne na kwarai ke baiwar Allah ce saboda haka ka kani na uku kafu sami anil isga ila kullu ma ila kullu la kullu muhramin aw makruhin na uku sai mun kame jinmu daga sauraro ba komi ake sauraro ba a ajiye kaɗe-kaɗe a ajiye jita-jitan music a ajiye duk sauraron wani abu wanda yake marasa kyau ba azumi ana sauraron wasu abubuwa waɗanda suke marasa kyau na hudu kafin jawari an al'asa min al-yadu wal rijl wal badan an shubhat waqt al-iftar kame gaɓaɓuwanmu daga dukkan saɓon Allah hannu kai ya taɓa abin da yake ba daidai ba ƙafa ta je inda ba daidai ba ciki ka a samu shi abin da yake ba daidai ba babu ma'ana mutum ya kame daga ci na halal amma ka zo kuma buɗe baki ka yi buɗe baki da haram ɗan'uwa ka yi ni da azumi ibada bautar Allah subhanahu wata'ala amma ana zuwa shan ruwa maimakon ka bude baki da abin da yake halal ka dauki taba ka kyadda mata a shana kai bude baki da haram dan uwa wata irin asara ce wannan gargadin baya da kyau amma dan uwa gaskiya ta ake faɗa maka ya kama kanka tunani ka yi ni ibadar Allah amma kai bude baki da abin da yake haram ko abu da yake kwaya ko abu da yake saban haram ko kuma mutum ya je ya nemo haram ya yi buɗe baki da ita ɗan'uwa mukari abin bai da ma'ana bautar Allah ne kuka Allah kake so ya fe maka kuma ka buɗe baki da haram ima kanka ƙiyamun lai kai ma ka san kai ya dace a hankalta ma na biyar saboda haka ‘yan'uwa ko da abinci ne na halal to saboda haka kadda mutum ya zo ya tattara abu ya cika cikinsa ya hana ka yi azumi ka cika ciki kuma ka meke ka gagara tashi ibada to kuma me aka yi baɗi bare ka cika ciki ka yi gangakkare kuma ka gagara ka cika ciki ka gagara ana sallah sallah ta fice ka ka gagara ibada kaga abun bai da ma'ana saboda haka shi ma in za a ci a yi kappa kappa manzon Allah yana ta sulusul li da'amihi wa sulusul li sharabihi wa sulusul li nafsihi sulusi na aji araba ciki uku kashi uku kashi uku farko a sa abinci na biyu a sa abin sha na uku kuma a bari a lumfasa domin a tashi ai ibada ba wata ne na kasala ba kaga anan ma ka cika ciki ka gagara ibada kuma kaga an yi asara na shidda saboda haka ya kasance kullum bawa a lokacin da zaka ifdar kana tsakanin bainal khawf war raja ma'ana tsakanin tsoro da fata kana tsoron Allah subhanahu kana fatan Allah subhanahu ta'ala ya karbi wannan ibada an karba ko ba a karba ba kana tsoron cewa ba a karba ba kana fata kuma a karba ma'ana a kullum mumini ana so ya kasance tsakanin khawfu raja kada kai saka kika ce kaushi kenan kai an gara ka sake a'a kuma kada kai kasala ka ga wacce ta a ba karba ba saboda haka 'yan uwa musulmi nisanci ƙarya annamimanci nisanci ma'ana shaidar zur a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan mu sani wata ne na falala wata ne da allah subhanahu wata'ala yake cewa faman shahida minkum shahar falyasum duk wanda allah subhanahu wata'ala ya kaddara watan ramadan ya kama yana raye to ka azumce shi saboda haka na lafiya kana mazamni saboda haka a azumci wannan wata na ramadan shi wannan wata ana azumtarsa da ganin jinjirin watan ganin jinjirin wata yana tabbata idan an ga jinjirin wata ko kuma idan ya kasance an yi lillimi saboda haka ya kasance ramadan sha'aban ya cika kwana talatin saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tasumu hatta tarawu hilala wala tuftiru hatta tarawu fa in gumma alaikum faqdiru lahu saboda haka kada ku azumi sai an ga jinjirin wata kada ku ajje sai an ganshi idan an yi lilimi saboda haka ku cika kaddara cika kwana 30 sai a doka a hadisin Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi fa'in gumma alaikun fa aka milo iddata sha'abani salasi na yau saboda haka ku yi azumi da ganin wata ku aje da ganin wata idan an yi lullubi ku cika kwanan sha'aban kwana talatin haka abdullahi bin umar ita a shahar tisa wa ishirin na laila fala ta sumu hatta ta rahu fa'in gumma alaikun fa aka milo iddata salasina abdullahi bin umar allah ƙara masa dace wata kwana 29 ne saboda haka kada ku yi azumi sai an ga jinjinin wata ku ajiye kuma ko kuma idan ba a gani ba idan sha'aban ya cika kwana 30 sai a yi haka ma imamu jabir sahabi jabir Allah kara masa da ce fa iza ra'aytumul hilala fasumu wa iza ra'aytumuhu fa'abdiru fa in gumma alaykum fa iddu 30 yawman idan ko ganshi saboda haka a ga wata ku dauki azumi in an gani ku ajiye in an yi lilimi saboda haka a cika kwana talatin sai a yi to a nan malamai sun saɓani wajen hanyar tabbatar da watan jinjirin wata akan ƙauli uku wasu suka ce labudda sai jama'a da yawa ta gani wasu suka ce a'a ru'yar mutum musulmi guda ɗaya adili musulmi mutum biyu adilai ƙauli na uku suka ce mutum ɗaya adili hadisi da ya tabbata daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar ya ce tara annasul hilala fa akhbartu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam anni ra'aytuhu fa sama wa amara an-nas bi siyami abdullahi dan umar ya ce mutane sun taru suna diba wata ba su gani ba ya ce ni sai na gani sai na zo na faɗawa fa akhbartu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya ce na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi cewa an ni ra'aitu ni na ga wata fasama shi ɗaya fa kuma yaro ya ce manzon Allah ya yi azumi wa amaran nasu biyar kuma yasa aka umarci mutane da su yi azumi saboda haka ba a nan kun ga shaidar mutum guda ɗaya abdullahi bin umar ta lazumta ma manzon Allah ya yi azumi kuma yasa al'umma su kai a ruwaya abdullahi bin abbas yace anna a'rabiyan ra'al hilala fa akhbara nabi sallallahu alaihi wa sallam bizalika fa sama wa amara an-nas bisiyam aw ja'ala al-bilal yu'azzinu fi an-nas bisiyam wa lam yatlub min al-a'rabi an ya'ti bi shahid akhar ma'ahu hadisin abdullah ibn abbas Allah kara masa yarda yace wani balaraban kauye wani mutumin kauye ne yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba manzon Allah labarin cewa ya ga wata ya ga jinjirin wata fasama manzon Allah ya azumi wa amaran nasa bi siyam ya umarci mutane su yi azumi wa ja'ala bilal yace kai manzo Allah ya sanya bilal yu'azzin fi nas bi siyam yayi shiga gari yana shelace kowa gobe tashi da azumi anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai nemi wannan balaraban kawai bai ce kai kawo sheda dan uwa addini mai sauki ne sawwaka ma kanka Allah subhanahu wataala ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyakkyawan koyi ku yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan uwa yanda manzon Allah bai nema ba cewa a kawo wata shaida to kai kuma a naka nan in ka ce wancan ba na kware bane kai kai na kware ne muƙaddara kuma yi ƙarya yayi wannan ƙarya ba ta shafin ka ka bi umarnin manzonka sallallahu alaihi wasallam ka huta mal islam illa alkitab was sunna me musulunci shine alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan ka huta ma kanka amma in ka diba dan uwa ka ce kai an faɗa can ba kai raba amma kuma a labari an faɗa maka a rediyo an ce an yi kaza gari kaza an kashe kaza kuma kai ka yarda amma kuma dan uwanka ya faɗa maka gagara an faɗa a garinku amma kuma kana daga wata ƙasa can kana bugowa gida alo gida eh an ga wa'aza a gudun ta yi kuma kayan na abu wani irin tubka da warwara ce saboda ka yan uwa musulmi bubu qur'ani da sunan manzo Allah mu huta maka addinin nan yadda Allah subhanahu wataala ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karantar in ka bi haka manzo Allah ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin ina umurtaku da ku bi sunnata ku bi sunnar halifofi na waɗanda suke bayana abubakar umar uthman aliyu allah ƙara musu yarda saboda haka ka huta amma ka kama da kace ka za to shi kenan ka shiga hayaniya fa ma za ba adal haƙo illan dalal saboda haka bayan barin gaskiya sai bata saboda haka abinda manzon allah ya karantar da mai ɗora akan manzon allah da ya zo da musulunci wanda allah ya aiko shi saboda haka ga abin da ya ɗora mu a kai ga abin da ya faɗa ga hujjojin da magabata sabansa tabi'ai tabi'u tabi'ina suke akai kai ma duka huta shikenan ka sauka ma kanka saboda haka in ya tabbata ganin jinjirin wata a tashi di wallahi alhamdu in ba a gan shi ba shine gaba ta biyu da cikar watan sha'aban 30 haka kamar yadda ke tabbata in ma wajen sallah ne shi ma cikar wata na ramadan talatin sai ya kasance farko na na na na watan shawwal kenan kenan watan lokacin sallah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sha'ban 30 yawman a ruwayar aisha ya ce ya tahaffazu min sha'abani ma la ya tahaffazu min gairihi su ma ya sumu lir'uyatun ramadan fa in gumma alaihi abdu ko abd salasi na yawon su masa wannan shi ne bayani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa game da ganin jinjirin wata ka huta ma kan ka bi karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu ladan sunna kuma ka samu hutu abin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu tabewa kuma babu nadama babu asara sai ma hutu amma da mutum ya bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau abin da yake bid'a to saboda haka anan kuma ga wahala ga asara babu Allah ka kare mu da kishirwar banza Allah subhanahu wata'ala ka ba mu karfi da nishadi akan yin aiwatar da wannan wata kamar yadda kake so Allah subhanahu wataala ka ba mu ikon ibadodi sadaka taimakawa juna ɗan uwa lokaci ne da ya kamata mu taimakawa junanmu lokaci ne da ya kamata mu samu fallalar wannan wata duk inda ka bi musulman duniya zaga idan wata ramada ya zo ƙoƙarin kyautata wa juna suke mutane tari suke domin su ciyar a cikin wannan watan ramadan mutane taimakawa suke kai akwai guraren da wallahi har gidan haya sauwaƙe ma mai haya suke ranar a cikin wata ranar suke babu kudin watan ramadan saboda samun falala 'yan kasuwa taro suke domin su kawo 'yan uwansu sauki domin su samu falalar nan kai kuma amma ya zubula zaka samu wasu musulmai yanzu 'yan kasuwa su kuma rike abin ga akwai abin ba amma an rike shi wasu saboda ramadan ya zo a ƙara mashi kuɗi to ɗan uwa ka ci ribar ka samu kuɗin ka tara kuma ka mutu ka tafi yiwa ta faɗi sai a karnama wasu kawai su gada kai ba kai aikin alheri ba ba sauƙa bayan Allah ba da yawa shan hankali ga 'yan kasuwanmu wallahi dama ce kai koma ala misali makaddara ka je ka so ka saida yadda ka siyo shi ba tare da ka ci riba ba ma'ana ba tare da ka samu wani karin kuɗi ba a sama ba to ka sani riba da ka samu ta ubangiji saboda ka sauka ba wallahi ya fi riba da zaka samu dama ce da ya kamata mu sauƙaƙa amma ƙasashenmu 'yan kasuwanmu a wannan lokaci ba haka ba ne ba mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wasu suna neman aljanna da ramadan wasu kuma iya zubullah wai su riba duniya suke nema dukiyar da zaka tafi ka barta ka tara gidaje ka tafi ka bar su ka tara motoci ka tafi ka bar su ka tara shagunan ka tafi ka bari baka ma kanka ba a wannan duniya wanda ta an ka tsalla ka mu wani zamani ma wanda in ka tafi ko biya maka bashi ba ai da kuɗin ka ba a biya maka ba wanda shi ba a shar'ance ma a ce su ne kamata su taro ko baka da shi a biya maka kama kanka asara ‘yan uwa watan ramadan wata ne da ake neman sauki mu sauƙawa junanmu Allah su mantala ya ba mu ikon sauƙawa Allah ba mu ikon aiwatarwa a ƙuli ƙauli haza wa su daga firin lahali wa lakum wani sa'adin musulmi mai kulle zami fa su daga firin inna huwar gafu rahim subhanaka Allahu wa bilhamdika na shahadu an la ilaha illa anta na su daga firin na tuba ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh